من قتل نفسا وعاقلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما والمعاهد من له أحد مع أحد مع المسلمين سواء كان بجزية أو هدنة من السلطان أو أمان المسلم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها المسلمين سني الله تبارك وتعالى يا جماعة أشهد أن الدين ما في سنني ما في جرما زنبي دباوة زي أيكتا ba a cikin duniyar nan da lahira bayan haɗa abun bauta tare da Allah to mafi girman zunubi shine kashe rai ba tare da hakinta ba Allah tabaraka wata'ala yana gaya mana mumine na hakika su ne waɗanda ba sa haɗa abun bauta tare da Allah tabaraka wata'ala ba sa kashe rai ba tare da haƙƙi ba kuma ba ta aikata zina hakika duk wanda ya yi haka zai haɗu da azaba tabbatacciya wani su malaman tafsiri suka ce ya khuludu muhalin wata wani rami ne a cikin jahannama da ake kira shi da haka sannan Allah ya ce mana za a lullunka mishi azaba ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sakamakon wanda ya kashe ran mumini da gangan ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba to sakamakonsa shine shigar wuta ta jahannama da fushin Allah da tsinuwar Allah da kuma tanadin azaba mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan lalle wanda ya kashe mumini da gangan sakamakonsa shine wutar jahannama zai tabbata a cikin wajen jahannama ya haɗu da fushin Allah tabaraka wata'ala da tsinuwar Allah kuma Allah ya kada da mishi azaba babba Imam Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi wanda aka karɓo daga wajen Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika mafiya girman laifuka a wajen Allah tabaraka wata'ala su ne na farko hada abokin tarai ka haɗa tarayya da Allah a wajen bauta da kashe rai ba tare da haƙƙi ba da kuma saba wa iyaye da shaidar zur manzala sallallahu alaihi wa sallama ya labarta mana cewa hakika mumini yana cikin alkhairi baki ɗaya rayuwarsa muddin bai taɓa jini wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mishi ba manzala sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaita cewa farkon abin da za a fara yanke hukuncinsa ranar tashin alkiyama shine waɗanda suka kashe rayuka ko suka zubar da jina ne ba tare da haƙƙi ba an karɓo hadisi da wajen sai na abdullahi bin amr radiyallahu anhu ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya kashe rai wannan ran ta kasance rai ne wanda yake ta yarjejeniya ita wanda yake da alkawari ne da musulmai to lallai wannan mutum ba zai shaƙi ƙanshin aljanna ba ita ba aljanna ana shaƙar ƙanshin ta ne tun gabanin karfi kofar da tafiyar shekara ɗari biyar to ba ma za ka kai wannan gurin ba bi ma'ana mutumin da ya kashe rai rannan ana maka magana mujarradin rai ne wanda shi mutumin nan yana da alkawari ne tsakanin da musulmai walau an shigar da rusu ne an ce shi kenan za mu rinka karɓar jizya haraji walau kuma a'a ya kasance an yi yaƙi ne shugaban musulmai na wannan lokacin ya yi sulhu tsakaninsa da wannan kafiran kaga an samu yarjejeniya tsakaninsu ko kuma a wannan mutumi kafiri ne amma yana da kyakkyawan alaka da wani musulmi ya fanto wai wannan musulman ga rantarsa ne to wanda ya kashe wannan ran in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai shaki kanshin aljanna ba Allah ya shaiku bi ma'ana hukumarsa ba shi ba aljanna har abadar abidina imamu ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wannan fa hadisin yana magana ne a kan mutumin da ya kashe ran kafiri kafirin nan kafirin amana ne ka kashe ransa Allah ya ce an katange an katange ka daga shiga aljanna to ina kuma da mutumin da ya kashe ran mumini ba tare da haƙi ba idan har mace ce za ta kulle a kyanwa a ɗaki ta hana ta ci ta hana ta sha har wannan kyawar kishirwa da yunwa ta kashe ta magana sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana cewa ya ganta a cikin wuta Allah ya sallaka mata wasu kyau mira jemai ko maguna ya sallaka mata maguna suna suna karzanta da farce a kirjinta da fuskarta to ina kuma wannan fatarwa dabba ta kulle a mata ina ga mutumin da zai tare hanya ya kama musulmai muminai ya kore su a gurin wani guri wai har sai an ba shi wani kuɗi har wannan korewar su da wanda ya kore su kai wani su lokuta suna jin tsananin kishirwa da yunwa da firgiti su mutu a wannan gurin da kake tunanin Allah tabaraka wa ta'ala zai mishi min babin aula shi ya cancanta ya shiga cikin wannan azaba ko abin da ma ya fi irin wannan azaba Allah ya tsare hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga mana cikin hadisin da Imam Nasa'i ya rawaita daga hadisin da aka bada gurin sayyidina Abdullah bin Amr cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la zawal ad-dunya ahwal inda Allah min qatl rajulin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce karewar duniya tashinta da lallacewarta ya fi sauki a wajen Allah fiye da kashe ran musulmi guda ɗaya tak. Ina kuma ga abin da muke fuskanta a wannan ƙasa namu tun balle ɓangaren arewacin Najeriya. Ko da yaushe idan ka buɗe kafofin labarai kana jin yadda ake kisa a shiga gari a ƙone garin a kashe mutanen wajen a tare mutane a hanya a kashe su kuma a banka wa gawar su wuta ba su ma ƙara su mutuwa ba suna ihu suna neman wane ne zai cece su haka suke wajen iwon har aka je da jinsu ka mutu har aka je da jinsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan wannan lalacewar duniya da karewar ta baki daya ta fi sauki a wajen Allah da a kashe ran musulmi kwara ɗaya ta lalle muna cikin musiba ba kama ba hakika a wannan zamanin mun tsinci kanmu cikin wani irin damuwa za ka fita daga gari zuwa gari a tare hanya a kwashe duka mutanen gurin wa'inda za a kashe a kashe wa'inda suka yi a tafi da su a ce ta an ba da wa'insu makudan kuɗaɗe ko kuma kana zaune ba kai tafiyan ba a zo har inda garinka yake ko ƙauyenka a zo a karkashe mutane gurin a kore dabbobi da dukiyoyin da suka tara ko kuma kuna cikin ƙauyen ku kuna ji kuna gani a ce ba za ku yi noma ba in za ku yi noma sai kun ba da wani dukiya da yawa wani lokacin ma a'a bari ma noma ba za ku yi ta ba sai dai ku yi wa wa'annan yan ta'adda noma bari ka ce ba za ka yi noma ba ba za ka fita kasuwancin ka ba ba za ka yi tafiya ba to kana zaune a gida ka an fita masallaci an yi sallar asuba gabanin liman ya sallama an zo an karkashe mutane a gurin wannan wani irin zalunci ne wannan wani irin cin mutunci ne wannan wani irin cin zarafi ne wani irin bala'i ne da zalunci muka tsanci kan masu ina wani za take da cikin irin wannan abu abu na farko wajibi ne gare mu baki daya mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu tubar wa Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan abubuwan da muke aikatawa mu guje wa manya manyan zunubai kamar zina Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ma ku kusanci zina mu guje wa cin dukiyoyi na haram mu guje aikata cin riba a cikin wata kan ainihin a kasuwancin mu Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu sai Allah ya ce fa'alu bi harbin min Allah wa rasulihi ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku bar cin farwa idan har kun kasance ku mumine ne na hakika in kuma fa kun ki to ku sani ina muku izini ina ina gaya muku ji Allah ina muku iso da yaƙan ku da zai yi kuma da yaƙan ku da manzo na zai Allah ke mu guji ha'inci a rayuwa mu guji cin hanci da rashawa dukkan waɗannan abubuwa su muka wayi gari da waɗanda ba suka fi su manya-manyan zunubai muka wayi gari muke aikatawa shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya gaya mana ذلك بأن الله لم يكن غير ما تنعم على أنه حتى يغير ما بأنفسهم. Allah subhanahu wa ta'ala ba fa zai canja ni'imar da ya yi wa mutane ba har fa sai sun canja abin da suke aikatawa. Muddin idan ana aikata da'a ana bin Allah subhanahu wa ta'ala ana bin umarni ana gujewa hali to Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da saukar da ni'imominsa akan jama'a. amma fa idan za a ta aikata sabanin wa'annan abubuwa to fa Allah tabaraka wa ta'ala shi ma zai canja ya kawo mana sabanin liman nan ta yi wa'in zulman mu ne suka yawa abubuwan da muke aikatawa ne suka yawa muka zo muka tsanci kanmu a cikin irin wa'annan munanan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana sallaka wa mutane ne shugabanni gurgudun yadda wa'annan mutane suke idan har kun kasance mutane na kirki za a za a ba ku shugaba na kirki mun ga a zamanin tabi'ai mun ga zamanin irin su sai na Umar bin Abdul Aziz yadda saboda tsabar kwanciyar hankali wai akuya ce take yawo a daji kura ka ganta ba za ta ji ta wato da ita kanta kura ta kwashi ka sarki za ta kai nama wannan akuya to tayu idan kuma aka taru aka gurɓata aka juya wa Allah tabaraka wa ta'ala baya aka juya suna sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya aka dawwama cikin saba wa Allah da aikata manyan manyan zurbai to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu da mutanen da su gabanin da suke azzalmai abu na biyu wanda za mu iya duban sa a matsayin shine mafita shine mu kuma komawa ga Allah da addu'a mu dukuba a wajen Allah mu kaskanta da kanmu a wajen Allah mu yi kuka a wajen Allah ba mu da wanda zai yayi mana wannan musiba da muka tsanci kanmu a ciki a arewacin Najeriya sai Allah tabaraka wata'ala shi ne ya faɗa ku suni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku shi ne yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a idan bayina suka tambaye ka game da ni ka gaya musu ina da kusanci gare su ina amsa addu'ar mai addu'a a lokacin da yake yin addu'a mu dubo ga Allah mu kai karar wa'annan azzaliman a wajen Allah hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah ya gaya mana cewa Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana addu'a wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakanin da Allah lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'adh bin Jabal zuwa Yemen domin ya je kafin zakar sai kawo zuwa ga Allah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi wasiya ka yi kaza ka yi kaza ya tattara mai da abubuwan da ya kamata ya aikata da ya kashe sai maza Allah sun mara kuma ya ce masa iyaka wa karahi ma amwali na hane ka na hane ka kada ka taba dukiyoyin su suke so yau ba dukiyoyin talakawan da ake so ba ne ake kwasa da sunan za a ci makamai kuma ba mu komai ba sannan manzo Allah sun mara sai ya ce wata ita a watan mazlumi فإنها ليس بينها وبين الله حجاب كجسورا الدعاء وند أكذلتها domin addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakanin da Allah ta baraka wa ta'ala. An wai cewa shi da wajen sai na Abdullahi bin Salam ya ce, Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, Inna Allah ta'ala da ma khalaqa al-halqa واستووا على أقدامهم ورفعوا رؤوسهم إلى السماء وقالوا يا رب ما عمل أنت لوكتين الله تبارك وتعالى يا لتا لتا باكي دايا suka daidaitu a kan dugadugansu suka daga kawo da su zuwa kawai suka ce ya ubangiji shin kana tare da wa taimakon ka yana tare da wa ni'imar ka tana tare da wa jin kanka yana tare da wa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma'al mazlumi hatta yuti ilayhi haqqahu ina tare da wanda aka zalunta har sai an biya mai hakkin sadaka mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da hukuri mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da da kukan mu mu roki Allah tabaraka wa ta'ala an zalunce mu Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi kukan mu an karɓa hadisi daga wajen sayyidina Abi Dharr ne yake fara radiyallahu anhu ya ce na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya rasulullahi mun ji ana ya cewa suhuf Ibrahim wa Musa wai menene wannan suhuf Ibrahim ta Musa Mazala sallallahu alaihi wa sallama ya ce mashi isharori ne da misalai da yawa daga cikin wa'annan misalan yake cewa Allah ya cewa ya kai sarkin da na aiko na tallata shi akan mutane na jarabce shi ban fa aiko ka duniya ba dan ka tattara kayan duniya a'a na aiko ka duniya ne dan ka tattaro karan wanda aka zalunta gare mu shi kuma Allah ya ce fa inni la la arja'a wa law kana min kafirin wallahi ba zan ki amsa addu'ar wanda aka zalunta ba ko da kuma dan wanda aka zalunta kafiri ne saboda haka mu koma zuwa ga Allah da addu'a an zalunce mu ko in ce ana cikin zaluntar musulman kasan nan waɗanda suke bangaren arewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'awatul mazlum yarfa'u Allahu fawqa al-jamali ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وإزتي لأنصرنك ولو بعد حين cewa addu'a wanda aka zalunta Allah tabaraka wata'ala yana daga ta kike da zai da ita ya bude masa kofofin sama Allah ya ce na rantse da waya sai na taimake ka ko da ba a duniya ba da ba a lahira saboda haka koma zuwa ga Allah tabaraka wata'ala da addu'a mu yi kuka a gaban Allah mu kankan da kai a gaban Allah mu kai mai kukan wannan zalincin da muke fuskanta wannan tozarcin da muke fuskanta wannan cin zarafin da muke fuskanta a wannan arewacin Najeriya ta abu na uku wanda zai kasance shi ne mafita a cikin wannan bala'i da muke fuskanta shi ne yana kan wulatul umuri shugabanninmu wanda Allah tabaraka wata'ala ya ba su jagoranci a kanmu ba mu ce 'yan sanda da sojoji ba ta ƙoƙari ba suna iyakar nasu ƙoƙarin amma akwai waɗansu waƙiƙoƙi da suke afuwa ko suka afu sai mu rinka ganin cewa kamar akwai rashin adalci da ake wa wannan bangare na na arewacin Najeriya a lokacin da muke buƙatar taimako a lokacin da muke neman shugabanni su nuna ku zo mu ku zo mu share ku awaye ku ko a lokacin da muke so su kusanto mu su zo su ba mu haƙuri su zo su yi mana jaje su zo su yi mana ta'aziyya a lokacin kuma suke juya mana baya sai mun da ganin kamar cewa Najeriya nan ma an kasa ta ne waɗansu ne sababu da mai waɗansu kuma ko ƴan arewa kuma ko ba kowa kowa ba ne ba to hakika idan har shugabanni suna da damar da za su iya gyara wannan lamarin tsara amma suke mushi suke suka ɗauke shi wani ɗauka tafa-tafa su sani su ma sun yi musharaka tare da wa'annan azzaliman su sani rashin idan har suna aikata rashin adalci mutum ɗaya ya mutu tak a wani bangare na ƙasa a tafi saboda shi mutane garuruwa su mutu a wani bangare na ƙasa a juya musu baya to wannan rashin adalci shi ma ko wani nau'i ne na zalunci su sani ko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin da aka da Imam Tabarani ya kawo wanda aka karɓo daga wajen abu umar al-bahili manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa sinfan min ummati lam tanalu ma shafa'ati mutane biyu daga cikin al'umma ta ce juna ranar tashin alƙiyama ba zai taɓa samu su ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko su imamu zalum rasulumi shugaba azzalimi wanda yake zalunci yake kin yin rashin adalci tsakanin takawarsa rasulun wanda yake kwace dukiyoyin talakawarsa wanne ne wanda ba a wannan kasar ba wa kullum ranin malikin da wanda yake gululi a cikin addinin sai yake fita daga cikin addini saboda tsananin gululi ya yi ruwa musulmai hakika wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka dube shi wallahi ko mun so ko mun yi gaskiya kake ga kan musuwa da wani musulma kan wannan duk abubuwan akwai rashin adalci akwai zalunci akan wa'innan abubuwan da ake mata ba za ka gane cewa ƙasar nan ashe ta ana iya yin tsarin da gaske ba sai lokacin da ake gyaran airport na abuja za ka je ka ba za ka taɓa jin labari tun daga abuja zuwa kano ba a samu matsala saboda manya-manyan suna ba wani cikin wani lokaci ba za ka sani cewa ana akwai tsaro a ƙasar nan ba sai idan wani babba zai shigo gari duk kowane kwana idan ka shiga kana ganin ɗan sanda ko da ɗan sanda da soja da civil defense duk wani masu ɗamara na sai ka san tsaro wajen shi kana shi ne banza shi ne wannan fa wanda ya zo ya tsaya dare da rana a lallai ya kasa ya tsare lallai ya zaɓe ka ya ɗaura ka akan wani muƙami ya kuma yana ana kashe shi ana hana shi ta kasuwa ana kwashe mai dukiya ana tsayawa kan hanya a karɓe shi a ce sai an ba dukiya amma kuma ba abu da shi waɗanda aka zo aka ɗaura waɗanda suke sojojin su kan suna ba da labarin ba a ba su abin da ya cancanta a ba su daga makamai Allah ce to amma su sani wannan hadisin yana musu wani bakin alshi duk mutumin da ba zai samu ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata hasara ce ke da wannan hasara wani bala'i ne ke da wannan wani musiba ne ke karfin wannan babu kowane musiba da ya fi karfin wannan musiba hakika ya zo a cikin attaura Allah tabaraka wa ta'ala zai yi kira bayan tashin alkiyama zai sa mala'ika ya kira a bayan sirati ya ce ya burin dinar shugabanni azzalimai ya burin dinar azzalimai masu kashe mutane da aikata abin da kuka ga dama a duniya babu wanda yake ana a wannan lokacin sai ya ce inna allaha ya'lamu bi izzatihi wa jalalihi Allah yana rantsuwa da buwayarsa da girmansa Allah ya tajawa da halin da tsaro yau azzali. Yau ba ɗaya daga cikin wani azzali ne ke zai ƙetare wannan tsarin wani ba. An karɓa hadisi daga sai na Abdullahi ibn Umayyi. Ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa za a tashi bayi ranar tashin alƙiyama a tsirara marasa shayi buhu ba su da komai sannan Allah tabaraka wata'ala ya kira da wani irin sauti wanda na nesa yana jin daidai da yadda na kusa yake ji Allah ya ce anal maliku anal dajjal ni ne sarki yau kuma ni ne mai sakayya a irin wannan rana yau babu wani dan wuta da zai shiga wuta idan mutum yana da haƙƙi a wajen wannan aljanna sai na ga wani dan aljanna na ba na ba shi haƙƙinsa wajen aljanna haka zalika babu wani dan aljanna da zai shiga aljanna yana da haƙƙi a wajen dan wuta ba zan ji ajiyar da wanda ya riga ya samu aljanna wato me zai ga wannan abu bai ya wuce zan je dan aljanna nan a dan wuta nan a dawo da shi sai an ba da wannan haƙƙin nasa Allah ta baraka manzala sallallahu alaihi wasallam yace hatta nadama da da da bari in ga mai mutum da zai shi ya rama wa rana balle waɗanda suke kashe mutane balle waɗanda suke kone mutane balle waɗanda suke tsayawa su koye mutane ta amma da dukiya ta za a fi su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah ta yaya za a biya aikin bayan ta ce za mu tashi uratul ghurran ghurran za mu tashi a tsararan mu marasa shayi ba mu da komai babu dukiyar da za mu biya yace idan sai a ga kiran kyawawan aikinka ana ba wanda ka zalunta idan kyawawan aikin ka ƙare a ɗauki munanan aikin wanda ka zalunta ana ƙarawa kan haka Allah ce saboda haka wajibi ne waɗanda suke kula da kuma da namu shugabannin mu idan har idan har suna da damar da za su kare rayukan da dukiyoyin mu da mutuncin mu suka ƙi to waɗannan hadisan da waɗannan ayoyin suna yi wasu bakin alwashi sannan waɗancan azzaliman su sani cewa idan har yau ba mu da ƙarfin da za mu kare kanmu da dukiyoyinmu da 'ya'yanmu to ba su sani akwai ranar da Allah ta baraka wata ala zai saka mana kan wannan abu idan har shugabanninmu ba za su iya mana haka ba to su sani ba fa za a dawo bare ba akan duk wani wanda yake kan mulki zai dawo akan mulki kai akwai ranar da za ka dawo akwai kuma lokacin da za ka dawo kana zuwa wani kujerar saka dan haka a nan ƙalubalen gobe da kawa da za ka je ka ƙyale ‘ya'yanka ko ka ƙyale matarka ta je ta ba da gotarka ɗinka a a ba ta naira dubu biyar ko dubu hudu ko dubu uku ko naira ɗari wata ma tinkin sabulu wata ma sabulu guda ɗaya wani irin talauci ne wanda duk talaucin da zai ga duk gudun dubu biyar da za ta kashe maka wani raɗin talauci ka rubuta ita wannan talauci ba zai kashe kowa ba kuma kuma ba wani malami akan mumbarinsa na juma'a ko wanda yake jagora da zai ce maka ka zo ka zaɓuwa ne ka duba ka ga wane ne wanda zai kiyaye maka dukiyarka ya kiyaye maka ranka ya kiyaye maka mutuncinka shi ya kamata ka zaɓa sannan ga yawan mu samari wanda za ku zo waɗannan shugabannin suka zo suka ba ku kayan maye kuka fitar da kuka fitar da makamai kuna taron junanku kuna kashe junanku kuna yin abubuwa marasa ɗa'a yau ga shi nan sun da mutum goma suna can sama ana nan kuma ana kashe ku babu wanda yake zuwa wannan me wuri kama an fara maka ba abin da an fara maka yau babu abin da wannan a wata an fara maka a lokacin da kake ake azabtar da kai a lokacin shi kuma ɗan ka yana can manya manya ne wani wani yana kan kuri wani yana afdol wani ma yana haɓar kai kuma kana nan ko secondary ko secondary school na kawai a cikin ma ba ƙarshe amma kuma ka kowa da duniya ya kamata mu san kanmu duk wani bala'i mu muka fara jin roka a kan duk gudun da wani abubuwa za mu zo mu zaɓi wanda za su cutar da mu Allah ke اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلي أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ذاك يا ارحم الراحمين هذا وصلوا وسلموا على اكرم خلق الله الرسول الامين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم حقك رمز العظيم وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحب الكرام وعن التابعين لهم باحسان وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تحذرون